ci gaba da karatunmu na risala jiya mun faru bayani dangane da babul jihadi ko to ya ce wayi kusanmu ana raba ma'ujifa alaiha abinda an ka kai farmaki a kan sibil khaili da dawakaiwar rikabi da raƙumma duk abinda an haka kai farmaki abinda an ka samu ta hanyar kai farmaki ga kafin rai akan dawakai da raƙuma da sauran abubuwan hawa to ana raba shi wa magunima biƙitalin da abinda an ka samu ganima ta hanyar yaƙi kaga zikirul am ba'dal khas kenan ma ujifa alai abinda an kai farmaki gare shi da dawakai da raƙuma da abinda an ka samu ganima ta hanyar yaƙi kaga kai farmaki ai khasi ne magunima biƙitalin shine am kaga duk abinda an ka samu ganima ta hanyar yaƙi dada da dawakai ko raƙumma an ka tafi ko ba da ko duk wata hanyar da an ka tafi duk dai abinda an ka samu ganima ma'ana ana rabawa yaya aka rabawa yace inna ma yukhammasu ana kasawa biyar sai shi shugaba ya ɗauki humusi arba'atu akhamasin sai a raba masojoji to don Allah in bancin rashin hankuri na ɗan adam me an nasatar wani abu tun da ku za a raba ma to amma saboda haɗama ananiya ta bil adama haɗama to tun da raba za a yi daidai wa daida ba za a ƙara ma kowa a kanka ba kai ko ga haɗama cikin Allah ya halicci haɗama cikin zuciyarka to bari ka ɗebi wani abu ka adana makan kasan nan a raba saura da kai kaga aƙalla dai na karbo da ya hina su shi ɗai ne ma in ba haka ba raba za a yi a ba kowa na shahar da kai to don me za ka satar wani abu kaga saboda haɗama al'ummomin da na gabace mu iyaka su yi yaƙi duk abin da an ka samu sai a tara shi wuri guda wuta ta zo daga sama ta canye sai a wace iyaka an samu lada amma mu saboda irin yadda Allah ya allaka zuciyarmu da dukiya sai ya ce to cikin an ce mu ɗauka mu raba gashi na an yi sata ina ga inda an ce kada a ɗauka kaga da kunya za ta yi yawa don da baka san iyaka wanda zai ɗiba ya ɓoye ba to Allah ya shiryar da mu Allah ya gafarta wa malla abubakar gumi ya ce abu biyu kamar soyayyen nama ne akwai wanda ka ganin soyayyen nama me wane ba su biyo ba bai nuna kwaɗayensa ba ya ce to haka abu biyu suke da kasan an ƙallafa ranka da sun soyayyen nama to haka abu biyu suke da mata da kuɗi duniya babu wanda bai son su sai dai a kawar da kai saboda gudun kunya to duk mai son kariyar mutunci ne duk waɗanda ba naka ba cikin biyun ga abin da mutunci gare ka yi nesa da su magana ɗaliba ta ce ko ajinmu ce ko ‘yar kaza ce wannan bai hishe ka tun da shaiɗan na nan kuma shaiɗan ya fi ka dabara ya fi ka wayo kuma shi ka da su ake sata su shaiɗan kuma da su ake biya sawu yanzu misali shaiɗan na ƙawata ma ka ka yi zina da wata sai ka ɗauke ta ka tahe inda babu wanda ya sani shi zai shekawa kuma in yaga kun shiga ɗakin kun rufe sai ya kire wasu ku tai wuri kaza su wani na nan sai a zo ɗaya iskan maka kaga ba da su an kai sata kuma da su an kai biyar sawu ba ma'adalla to haka yake in ka zo ka ɗebi kuɗi sai ya tai cikin zuciya wani tun da annabi ya ce inna shaiɗana ya jiri minim na adam majarar dami sai ya tai cikin zuciyar wani cikin masu bincike ko wani wanda adda abin gari sai ya ce wani ya ɗau kuɗi wuri kaza a zo a bincika a gani tun maganin na masu masu hatta ta ko da aka bincika kuma iskan makaci kudin nan don haka da su ake sata da su shi ke iza haka ya sabo kuma shi zai zuwa a zo a kama haka ya sabon don haka da mata da kuɗi mutuncin ka guda waɗanda ba naka ba ka yi nesa da su na fatar kun fahimta to Allah shi kare mu to kaga cikin an yaddan ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda sun ka samu ganima su raba to duk da haka kuma sai an sata an boye kuma bayan kowa ya san illar abin nan da ka sata wuta ce ka ɗauka wani ya bi manzon Allah an ka ta jihadi wurin jihadi wani ba yahudi ya halbuki biya ta same shi sai ta kashe shi sahabbai sun kace murna ta tabbata gare shi yayi shahada annabi ya ce ko alama na gane yana ci balbalbal cikin wuta hankalinsu ya tashi mutum ya biyo manzon Allah a kashe shi wurin jihadi kuma a ce yana cikin wuta ko da sun ka binciki kaya ne wata ‘yar taguwa a baya ya sace yasa cikin kaya ne ita kai shi wuta a baya tabbahi shawa ya ɗauki yasa cikin kaya ne bai bari an karaba ba to in a baya to ina ga masu satin miliyoyi in a baya ta kai ka wuta wanda ya sace tun da babu dai a bayar da ka miliyan ko akwai to kai ko ka saci miliyoyi ɗaruruwa ma in ma ba a ce biliyoyi ba kuma kana ganin kai babu komi kuma kai ba ko ta jihadin ba ko sallar kware ba ka tsaya kai ba to jihadi shine tsororo al'amarin musulunci inji annabi wadhir wa tusanamil amri aljihad fi sabilillah shine abu mahi wahala tsolo duk wanda ya jihadi komai yana iya yi to jihadi yazo an haka shi amma sababbi tagwar da ya boye wannan shahada tashi ba a karbe ta ba wuta zayana to Allah ya shiryar da mu to mu tafi wala ba asa babu laifi an yi kala min ganima a ci daga abin da an ka samo ganima qabla an tuqsama gabana a raba menene at'amu abinci ko da an ka zo khaybara sun gama abinci an ka fatattake su duk gidan da an ka zuwa iskan ma ga tukane naman jakuna da naman dawakai da naman mi annabi an ka faɗa ma annabi ya ce na jakuna a zubar amma na dawakai a ci ai an ci dawakai khaibar ko shi ne malikiya ya kawo sai su ce a to ai wannan lalurar yaƙi ce yunwa suke cikin ta lalurar yunwa ce to an ci doki gode abubakar ta kasa nan gidan abubakar an ka yanke an ka ci shi ko yaƙi ne yunwa ce ba malike ku muka tambaya malikawa ita ko yunwa ce hadisan asma'u yana da muttafaqun alai to Allah ya shirya da mu to kaga kenan abinda an ka hana mutun ya sata wani abu mai kima amma irin abinci in kana da bukata babu laihi wannan ba sai an kawo ma shugaba ba kuma sai aka yi ma shugaba duk wanda adda bukata sai ya diba ya ci wal alafu da abincin bisashe wanda mun ka zo mun ci gari ga harawa ko kara ka ɗiba ka ba dokinka wannan ba illa ba ce ina fatar kun fahimta liman nihtaja ila zalika ga duk wanda ya bukatu zuwa ga haka an iskan ma abinci kamar hadisan abdullahi dan umar wanda a cikin bukhari yace mun kasance in mun ka zo wurin yaƙi muna samu zuma ba mu ɗauko ta mu kawo ma shugaba haka muka lashe abinmu in mun ka samu sai mu lashe kaga ashe ya nuna abinci shi ba a hana a ci ba bai cikin guloli da na mutane da na bisashe alaf abincin bisashe wa inna ma yushamu kawai ana yin rabo ne liman hadar alqital ga wanda ya halarci yaki ba an ce abinda an ka samu ganima a raba ba to suwa za a raba ma kawai ana yin rabo ne ana raba ganiman ne liman hadaral qital ga wanda ya halarci yaki aw takhallafa anil qitali ko koyan mai ga yin yaki fi shugulil muslimi ga ga ga abubuwa na shagalan musulmi maimakon yaki za ana wurin yaki sai shugaba ka dauko takobi shugaba cewa ne maimakon yaki kai da kai da wani da wani ku te ku zama muna illakin asiri sannan ku ku dibo mana hanyar da ya kamata a bi kaga ya shugaba ya tura ku ga wani abu na shaga kuma duk yana da alaka da to duk irin ku da an ka samu ganima duk za a raba da ku ina fatar kun fahimta min amr jihadihim na al'amarin jihadin su in ka mai daga yaƙi baka ta yaƙin ba ka mai ga wani shagali na musulmi na al'amarin jihadi kamar a tura ka ɗan leƙen asiri ko a tura ka mai dibo hanya wace hanya ko a tura ka ka tafi cikin rundunar su ka nuna ka dauko mana yawan su da makaman su da tanadin yakin da sauransu kaga wannan duk dai al'amarin da ya shafi jadi ne to wannan duk za a raba da kai wa yushamu kuma ana yin rabo lil mari daga marashi lafiya an fita da kai wurin jihadi bisa hanyar rashin lafiya ta kamma don haka da ka zo baka wada yin jihadin ba wuri ɗaya ka samu ka kwanta sojoji sun kace sun kai jihadi ba dai ka hito da niyyar jihadi ba to kana da rabo za a raba da kai walil farasin rahisi haka ana yin rabo ga doki mai rashin lafiya rahasu rashin lafiya da ke kama kofatun doki bai iya tafiya an fito da doki ba ana rabo har da doki ba to an fito da doki wurin jihadi sai rashin lafiya ta kama shi sai ya kawo arrahis rashin lafiya ta kofato ba sai ta kofato ba an fito da doki za a jihadi ko wace irin rashin lafiya ta kama yanzan dai an kasa hawa ne a ce wurin jihadi shi ma ana rabawa da shi wayus hamu to yan an ka tashi rabo ga yadda ake yi ana yin rabo lil ga doki sahamani sai a bashi rabo biyu wa sahamun rabo guda lirakibihi na mahayi ne wanda ya bisa doki rabo uku za a bashi biyu na doki ne guda nashi kaga da kare kenan sojan ƙasa shi ko rabo guda za a bashi in kowa samu dubu goma goma to shi wanda ya bisa doki dubu talatin za a bashi to wanda ya bisa doki ɗaya ko ko hadda wanda ya bisa raƙumi da sauran abubuwan hawa wasu sun ka ce eh wasu sun ka ce a doki ɗai don mi da an ka ba doki rabo saboda an haushe an ta jihadi ko kuma yana da bukatar abinci don waɗannan su ne daluluwa raƙumi an haushe an ta jihadi ko ba hau ba yana cin abinci ko bai ci to don me aka ce shi ba da shi ba yan an raba an ba doki mika ana ba raƙumi mika ana ba mai jaki tunda duk suna cin abinci to ma'ana dai duk wanda ya ta bisa ga wani abin hawa to abin hawan nan nashi tunda dabba ta hicci bisa ga mutum to za a ba wanda ya bisa ga abin hawa kashi biyu na abin hawa ne kashi guda na shi kashi uku kenan za a ba shi shi ko sojan ƙasa sai a ba shi kashi guda muna tare to ina yake wala yushamu li abdin ba a yin rabo na ganima da bawa koda koda ya halarci yaki sai dai in da izinin shugaba ya zo amma yanzu ina da bawa sai in ce mai ya tafi wurin yaƙi to ba za a yi mai rabo ba amma in shugaba ya neme ni in ba da bawan nan a ce da shi to wannan an ka tashi rabo in ya halarci yaƙi za a raba da shi muna tare ya ce ba a rabo ga bawa wala limra a can hakan ga ba a rabo ga mace in an ka tashi rabon ganima ko da sun halarci yaƙi waɗannan duka ba su da rabo wala lisabiyan hakan ga yaro ƙarami wanda bai balaga ba shi ma ba a rabo da shi illa an yi ɗiƙarsa biyu sai dai in yaron ya samu iko alladhi lam yahtalim wanda bai balaga ba ya samu ikon alƙitala yaƙi sai dai in yana iya yaƙi kuma yayi wayu jizahul imam kuma shugaba ya zartar da shi ya halatta mai tafiya wayu qatil kuma da yazo yayi yaƙin to yaro sai ya cika waɗannan sharuɗa uku na farko yana iya yaƙi na biyu yayi yaƙin na uku kuma tare da izinin shugaba ya taho shugaba ya ce mai ya tafi to nan ɗaya aka rafa ya samu lahunan kan sai a yi rabo gare shi muna tare wallahi ya samu ajeri sojan haya in za muna yaƙi ba muna zuwa ƙauyuka mu ɗauko sojojin haya ba mu biya su a yi jinga da su ga abin da za mu ba su zo su taimaka mana wurin yaƙi to sojan haya ba a rabo gare shi illa an yi ƙatila sai in ya yi yaƙi an ɗauko sojan haya muna taya rashin lafiya ta kama shi bai samu yaƙi ba bai da ko isanti amma in ya yi yaƙi to wannan ana yin rabo da shi wa man aslam min al'adu duk wanda ya musulunta da cikin makiya cikin kafirai sai wani ya musulunta ala shay'in akan wani abu fiye da da aga hannunsa min amwalil muslimin daga dukiyoyin musulmi kila sun taɓa tahowa garin mu sun ka yaƙe mu sun ka ci mu da yaƙi ko sun ka ɗauki wani abu namu sun ka tahi da shi ko to ran nan sai wani ya musulunta da sun ka zo kuma an karaba mashin ɗin abu albani yana ga hannun wani kafiri yana cikin abin da ya samu rabo to sai yan musulunta sai ga mashin ɗin abu albani ga hannu nai to ya za a yi cewa za a iya mai don ma abu albani mashin ɗi ne ko tun da ya musulunta eh kun fahimci maganat wa man aslamu wanda yan musulunta min al'adu da cikin makiya su wane ne makiya kafirai wani kafiri yan musulunta ala shay'in akan wani abu fi yadihi da aga hannu ne min amwalil muslimin da cikin dukiyar musulmi yaya za a yi to dukiyar musulmi ta kai ga hannunsu ya nuna sun taba kawo mana farmaki kenan sun ka ɗebi wani abu namu sun ka tahi da shi kila ko sun ci garin ko ma ba ci garin ba dai sun ka ɗebi ganima dai sun ka tahi da ita ko ran nan sai da an ka zo sai an ka raba ganimat cikin abin da an ka ɗiba har da mashin ɗin abu albani na ba da misali ko sai ya faɗo hannu Mr. John, shi an shi ya ci ganima mashin ɗin sai rannan Allah ya jiho musulunci cikin zuciyar Mr. John sai Mr. John ya musulunta sai ya taho ya hau mashin ɗin ya taho kuma kowa ya san mashin ɗin Abu Albani na da sun ka ɗauka kwanaki da sun haka mana farmaki to yanzu yaya za a cewa za a yi to ya mai da mashin ɗin nan ko ko ya za a yi shi na zai faɗi eh to fa huwa lahu halalun yanzu Abu Albani sai dai ya kallace ya ce Allahu akbar ga mashin ɗina halan ne gare shi ba a catun da ka musulunta to ka mai suwa a ba zai mai suwa ba abu albani nasu mashin ɗi ne sai dai a yi ciniki in yana sai suwa amma bai sai suwa ce shi bai sai da mashin ɗi ne me wannan ke karantar suwa ashe duk abin da kafiri yan musulunta yana mallaka to in ya musulunta ba a cewa mulkin ya kuce mai zai ci gaba da riƙon abinai kamar aure mata ta yi shi kahiri ita kahira da za a ɗaura aure an ka ta yi coci an ka ɗaura aure ko da ɗakin gumaka an ka ɗaura aure sai sun ka musulunta yanzu a ce a taho masallaci a sake wani na musulunci a sabata ala nikahihi ma za mu cin mai cikin babin nikahi na risala shikenan wannan aure yayi ba a cewa a walwale to haka dukiyar nan da sun ka ɗauka ta musulmi don sun musulunta ba a cewa su mayar muna tare shi ne ce fa huwa lahu halalun to abin nan da yan musulunta na musulmi ga hannu nai halal ne gare shi ba za a ce ya mai suwatun da ya musulunta ba muna tare waman ishtara shay'an minha amma wanda ya sai wani abu daga dukiyar musulmi min wanda ya sai wani abu min malil aduwi daga dukiyar makiya wallam ya akhudhu rabbuhu to mai shi ba zai karbe shi ba illa bi thamani sai da kuɗi shi ko me an ma'anar wannan yanzu da sun ka zo sun ka ci mu da yaƙi su kafirai sun ka kwashi ganima garin mu ko sun ka tahe da ita an ka raba an ka ba kowa nashi to Mr John da an ka ba mashin ɗin Abu Albani sai sai dan mallam Mustafa ya sai dan musulmi mashin ɗin Abu Albani ne ko da sun ka ci yaƙi sai ya sai dan wani musulmi sai Abu Albani ya ga mashin ɗi ne ga mallam Mustafa to ya za a yi shi ne in yana son mashin ɗine sai ya biya mustapha kuɗi ne an shi mashin ɗine ba cewa zai a bashi mashin ɗine mashin ɗine yana ba muna tare shi ne wa manishtara shay'an min duk wanda ya sayi wani abu min na dukiyar musulmi min malil aduwi daga dukiyar makiya asalinta dukiyar musulmi ta amma sun ka zo sun ka ci mu da yaƙi sun ka kwasa ba ta zan tasu ba yanzu an ka raba an ka ba wani kahiri to sai shi ko sai ya saisuwa kai mai ita musulmi sai ka gane ta to wallam ya akhudhu rabbu mai mai dukiyar ba zai anshe ta ba illa bi thamana sai da kuɗi kana tun shi sai yayi shi Mustafa sai yayi don haka in kana son mashin din kai Abu Albani sai ka zo in Mustafa na sai so ya sai dan ma wa ma waqa fil maqasimi to duk abin da ya abku cikin abubuwan rabo min hana da gareta yanzu mu mun ka zo mun ka ciyo kahirai da yaƙi mun haƙwa su dukiyarsu mun ka samu ganima ko da mun ka samu ganima cikin ganimar ga sai ashe kwanaki sun taho sun ci mu da yaƙi yanzu ramuwa ta mun kai Allah ya ba mu sa'a mun ka zo mun ka ci su da yaƙi mu ko mun haƙwa su ganima cikin ganimar da mun haƙwa su har da dukiyar musulmin da sun ka kwasa kwanaki da sun ka ci mu da yaƙi su ko ko da an kawo sai ga mashin ɗin Abu Albani cikin ganimar da mun ka kwaso muna tare to farabbuhu ahqqu bihi bi thamani wa ma waƙa'a abin da ya abku fil maqasimi ga abubuwan raboto da an ka zo ba a lura mashin ɗin nan na abu albani na ba har an ka raba ganima an ka raba ganima an ka ba kowa ta sai mashin ɗin na ya faɗo cikin rabin ganiman mustafa an raba an bashi matsayin gari sai da baya abu albani bayan an raba an ba mustafa ya gani to nan ma ya ce farabbuhu a haƙu biyu da samanin mai mashin ɗin ya yi cancanta da shi amma da kuɗi yanzu ya biya mustafa kuɗi kuma ya amshi abi ne wa ma lam ya kafil makasim amma abinda bai abka cikin rabo ba cikin abin rabo ba ba a wada rabawa ba an zo da ganimar kayan a raba sai an ta ga mashin ne Abu Albani to nan farabbu a haqqu bihi mai shi shi ya cancanta da shi bila samanin ba tare da kuɗi ba sai a ce shugaba ya ce to Abu Albani kawo mashin ɗinka muna tare to mafhum to wala nafala ba a yin nafila illa min al-khumus sai daga khumus akwai abin da ake kira nafila me nafila sallan nafila azumin nafila sadakan nafila in ka ji nafila ma'anar ziyada ƙari bayan an yi farilla sai ka ƙara da nafila don neman ƙarin lada to to haka ga jihadi akwai nafila in an ka samu an ka yi jihadi an ka samu ganima mi an ka ce ayi a raba biyar shugaba ya ɗauki humusi hudu bisa biyar arba'atu akhmasin sai a raba ma sojoji to yanzu in za a raba daidai wa daida za a rabawa kun fahimta to amma shi shugaba cikin nashi discretion yana da damar ya ƙara ma wasu kamar kila akwai waɗanda na yi ƙoƙari ƙwarai ko ku akwai waɗanda ko da an ka ta yi jihadi an sani suna cikin hali na kila sun yi gobara ko wata ƙaddara ta cika da suna cikin mawayacin hali na bukata ko da an ka ta yakin ga sai an ka samu ganima to babu laifi bayan an raba ganima an ba su wada an ka ba kowa ba za a ƙara musu ba to daga baya sai shugaba ya yi musu nafila cikin mi za a nafila cikin humusin ga ba cikin arba'atu akhmasin ba bayan an raba arba'atu akhmasin gare su to cikin humusi ne don wanga humusi discretion ne na shugaba duk in ya dauka ba mutum guda yayi daidai in ya ce a tai a so mai abinci a kai mai gida da shi duk yayi Allah ya bashi dama ya duk abin da ya ga dama da shi ina fatar kun fahimta to bayan an raba arba'atu akhmasin din ga sojoji to cikin humusi ne to sai ya kara ma wasu to kakka ga hikimar sanin haka kakka ga shugaba ya ƙara ma da Mustapha da Abu Albani da Mallam Umaru ka ce ka gune ah to kenan abin here here na ba don Allah akai ba a ba wasu ba a ba wasu ba discretion ne nashi yana da mai haka nan ba abin da annabi ya ba kenan abin ya zama mai dan zane wanda yace hadhihi qismatun ma udilla fiya ma urida fiya wajhullahi tunda ba a bashi ba ka san zuciya da da rashin hankuri da kwadai to to shi to wannan nafila an yadda ma shugaba ya yi nafila ma'ana ya ƙara wasu bayan rabonsu na ganima kamar in kun tuno a dukiyar da an kasa ganimar da an ka samu ga yakin hunain an samu dukiya mai yawa ga sababbin musulunta waɗanda musulunta ga fatahu makka ko to akwai wasu dattijai nan cikin manyan dattijan makka da aka ganin girman su sai annabi bayan an raba ganima hunain sai ya ƙara ma kowannen su raƙumi ɗari ɗari ƙari raƙumi ɗari ƙari dattijo ya mirmice in can da wuri da wuri giya ka musuluncin gaya dole ya tsaya shi da gaske ya ƙara masu raƙumi ɗari ɗari bayan wadda sun ka samu kuma shi yasa a iyakan mutane da talauci kayan a fara jihadi da an fara jihadi ba sauran talakawa an tai Allah ya ba da sa'a an fashe gari an fasa gari yanzu in mun ka tafi jihohin inyamurai ko shagunansu ɗaya an ka an ka nawa za a samu wa akwai inda aka samu kuɗi akwai inda aka samu diloli akwai inda aka samu abinci da sauransu sai a zo a raba an zo an raba wagga ka aji ba a daɗe ba sati guda sati biyu wata guda an koma tahiya an koma samuwa an raba haka kafin shekara ta kewayo ka zan multimiloniya shi yasa ai wani sahabi ya ce ba mu fara ƙoshi da abinci ba sai da an ka yakin haibara shekara ta nan an kai yakin Khaibara shekara ta bakwai ashe ya nuna tun harkun musulunci har da wasu Madina har shekara ta bakwai bayan hijira duk kari'o ba akai amma sun kai hankali su fara koshi a samu wadata cin Haibara an ka samu abinci an ka samu raƙuma an ka samu zinari dukiya mai yawa an ka samu shi yasa ai saboda Allah ya ce magawa magani makafiratan za ku ta inda ku za ku samu ganima mai yawa shi yasa Allah ce to duk wanda ba a ta yi hudaybiya da shi ba ka a ta yi khaibar ka a yi wannan wabasa da shi ai shi yawa muna hukai ciyo sun ka ce bal ta hasu duna na hasadan mu daita ku kai eh an yi hasada ku to ina fata kun fahimta sun kai ta cizon yatsa to ko akan haka nan wani na sa sai ya ci kai wallahi bura huccin gaba yi bari ka gani sai ya gyara imani ne ai wani sahabi ya faɗi ya ce wasu mu ba don Allah suka tahowa ba don neman duniya suka taho inda manzon Allah amma ba da daɗewa ba sai su kyautata niyoyinsu saboda halayen manzon Allah da za su gani to Allah ya shirya da mu to shine mai risala ya ce wala nafala babu ƙari akan abin da ake ba mutane bisa ga bisa ga ganima illa min al sai daga khumusi wanda shugaba ke son yawa nafila yawa ƙari to ba cikin uwar dukiyar ganima aka ƙari ba a cikin humusi ne ya kaɗe ba ya ƙara mu wanda ya ga dama alal ishtihadi ana yin ƙarin ne akan ishtihadi min al-imam na shugaba kuma ba dole in ka zo ƙari ba dole abin za ka ba su ya zan equal ba kana iya ba wanga raƙumi guda wancan raƙumi uku wancan raƙumi biyar discretion ne na shugaba ina fatar kun fahimta to wala yakunu zalika wannan ƙarin da shugaba zai wa waɗanda yake so ba zai kasance ba ƙablal ƙasmi gabanin rabun ganima dole sai an raba ganima kowa ya riƙa nashi an ba kowa haƙe ne ko shikenan to yanzu wannan ƙari ne shugaba zai yi sannan ya ɗaya kada ya fara yin nafila gabanin a raba ganima a sai an raba ganima sannan sai ya biyo baya da nafila wasalabu salabi minan nafli yana daga nafila menene salabi kamar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an ƙare yakin badar sai ya ce man qatala kafiran falahu salabuhu duk wanda ya kashe kafiri salabi ne ya tabbata gare shi abinda as-salabi abinda an ka samu ga kafiri bayan an kashe shi kafiri wani ai takobi ne na zinari ne saboda isa takobin zinari dukiya ce ko ba dukiya bace wani ya fita da agogo mai tsada wurin yaki wani ya fita da takalmi mai tsada haka dai wani raƙumi ne ya kai raƙumi ko ina raƙumi ne na alfarma ya hita da shi to sai kuma an ka zo wurin yaƙi sai Allah ya ba da sa'an haka shi to bayan an ƙare yaƙi ana ana faɗin haka nan man qatala kafiran falahu salabu ba kahin a fara yaƙi sai an ƙare yaƙi duk wanda adda shaida shi ya kashe kafiri kaza ka kawo shaida wanda zai ba shaida cikin musulmi kai kashe kafiri kaza to duk abin da an kasa kafirin na ya zanna ka shi ma wannan discretion ne na shugaba in ba haka shugaba ya ce ba in ka cire wani abu kamar ka kashe kafiri ka gane da agogon zinari ka cire kasa aljihu ka ci gululi amma in ka kashe kafiri to in ka sanci agogon in ka bashi can sai bayan an ƙare yaƙi sai shugaba ya ce man qatala kafiran falahu salabuhu sai to ko da har kashe shi akwai wani musulmi sai ka ce wani shi ashe da ta ni na kashe wani kuma ga agogo ne da na kashe shi na ɗebe sai shugaba ce ya zanna ka koko yana da agogo sai a ce to ina agogon yake sai a ce a mu muka cire agogon gashi yana nan cikin sai a ɗauko agogon a baka yana da takobi takobin ya zanna ka raƙumi na ya zanna ka duk dai abin da an ka samu gare na alfarma ya zanna ka shi as-salabi daga salbun na sonce abu abin da za a soncewa ga shi kafirin bayan an kashe shi duk abin da an ka iskan magare shi wanda za a sonce shi ne salabi to yana daga cikin abubuwan da annabi ke yi na motivating ɗinsu don ya ƙara musu ƙardu wanda ya kashe kafiri falahu salabuhu an ka ce amma makaruhi ne shugaba ya haɗe haka nan ko haram kahin yaƙi don sai ya zan niyoyinsu sun ɓaci a bari sai an ƙare yaƙi ta kuma kowa duk abin da ka yi kayi don Allah to babu laifi kuma don kayi don Allah kuma a biyo ma baya da da goro na fatar kun fahimta amma in an ka ce kayan a ware yaƙi to duk ƙoƙarin da za ka yi don ka samu sallabi ne kaga niyya ta lalace muna tare madalla to waribadu sai ribadi fihi fadlun kabirun ciki ne akwai falala mai girma ladar ribadi tafi ladar wanda a fagen fama yana saran kahirai mi an ribadi zama domin fake tsare wata kafa wanda ake tsammanin abokan gaba su kawo mana yaki zamanin ana yaƙi da yawan garuruwa ba a barin su buɗe sai a yi ganuwa a killaye sai a yi musu ƙofa guda ko biyu to wannan ƙofa ko an samu ta gambu kuma bai kamata a batta haka sai a samu sojoji waɗanda za su ba Allah rayuwarsu sai su tsaya su hake wannan ƙofa me a hikima tsare wannan ƙofa bayan an samu ta gambu an rufe saboda in da cinkan kafirai ta sai su yi kuwa da jin kuwa an san kahirai na attahi sai mutane su shirya sai a zo a tarbe su ba sai sun shigo gari ba amma in an ka bari har sun ka shigo gari banna za su yi mana shi a hikimar ribadi to abin da yasa an ka ce ribadi yana da falla mai yawa saboda shi ko mai ribadi kaga shi za a fara da shi tunda zaka iska ma masu ribadi yan cinu ne mutum guda mutum biyu mutum biyar su afake da kofar to gayya sun yo gayya da wani gari mutane ɗaruruwa sun to sun iska mutum biyar ba da su za a fara ba don haka mai ribaɗi shi za a farawa da shi kayan a kai ga na cikin gari to shi yasa an ka sami falala mai yawa to wannan ribaɗin da an ka ce ya yi jihadi lada to sai annabi ya misalta mutum ya zo masallaci ya yi tahiyatul masjid ya zauna ya jire liman jiran nan da za ka yi annabi ya misalta shi lada ce da ladar ribaɗi to shi na kuma yanzu in kun ka zanna maimakon a kama tasbihi a sami lada bisa da sai a ɗauko waya sai a kama biyar facebook waɗanda ba su da waya su ko su ga liman ya daɗe sai a kama dibi na ana tsunci in liman ya ƙara minti biyar ko goma a ce ya saba alkawari da wa an ka yi alkawari annabi ya saba lokacin da an ka saba yi sallar isha'i ya jinkirta sai da mutane sun kai kwana sannan ya tuba wanda ya ce annabi ya saba alkawari ciwar ribaɗi ribaɗi zaman dako a fake wata kafa ta musulmi wadda ake tsammanin kafirai su kawo mana farmaki nan fihi fadlun kabirun ciki ne akwai falala mai girma wa zalika wannan falala kenan bi qadri kasarati khawfi ahli zalika sagari ya danganta ga gwargwadon yawan tsoron mutanen wannan kafat, gwargwadon yawan tsoro, gwargwadon yawan ladat. Waka sarati ta haru zihim da kuma gwargwadon yawan saunarsu, min aduhim daga maƙiyansu. Wala yi guza ba a zuwa yaƙi bigar da izinin al'abayen in ba da izinin uwaye biyu ba. In za ana yaƙi daga cikin sharuɗin tafiya yaƙi, in dai ba shugaba ya ayyana ka ba, in kai za ka kai kanka, to in dai uwaye na da rai ko ɗaya da cikin sai an nemi izinin su matukan musulmi ne ina fatar kun fahimta sai da izinin uwaye biyu illa an yabja al'adu sai dai in makiya sun kawo farmaki madina ta kaumin garin wasu mutane nan ba mu za muna mu iskar musu garin su suna kawo muna farmaki wayu giru na alaihin sun ka kawo farmaki akan mutane to wannan fardon alayhin farilla ne akan mutanen da aka kawo farmaki da fahimtun tunkuɗi makiyan nan kan kowa ya hito har matan har yara ƙananan duk mai iyawa kowa ya fito don a kore su wala yasta'adhanu al-abwani nan ba za a nemi izinin iyaye biyu fi mithla hada cikin kwatancin wannan hali wannan dole a fito a kore su daga gare amma in dai yaki ne wanda za ana to in ba shugaba ai an shugaba ai naka ba a neman izinin amma in ba shugaba ai naka ba kai ke son ka tahi don ka samu falalan to bai halatta ka tahi sai da izinin uwayenka na fatar kun fahimta to wannan shi abin da Allah ya bashi ikon kawa game da babul jihadi Allah ya saka mishi da alkhairi ya samu na albarka ga abin da mun ka karanta wa ma'adallah